الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ونباب بالنكرة fi ahalil jannati wa na'imiha game da ɗan aljanna kuma da ni'imar da ke cikin aljanna ja'alana Allahu minhu qala akhbarana Ja'far ibn Awn an al-A'mash an Sumamah bin Uqba al-Muhallim al-Muhallimi qala سمعت زيد بن أرقم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي innan rajula min ahalil jannati ya ce mutum a cikin ɗan aljanna mana kowane ɗaya a cikin ɗan aljanna ɗan aljanna la yi uta kuwata mi'ati rajulin fil akli wa shurbi wal jima kowa za a ba shi karfin namiji mutum ɗari a cikin cin abinci da shan abin sha da jima'i wa shahawati a ba shi kuma shahawa tun da an ba shi karfin jima'i ne mutum ɗari to za a ba shi shahawa kuma wanda zai biya wannan zai rufe wannan bukatun fa qala rajulun min al yahud sai wani bai yahuda yace inna alladhi ya'kulu wa yashrabu takunu minhu al haja ai wanda ke ci yana sha zai ji bukatun ya je fitar ko ya za a yi fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yafidu min jildihi araq sai gumi ya fito masa fa'iza batnuhu kaddamara shi kenan shi cikin ya sauka da ya yi gumi shi kenan ya tafi kenan قال أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام عن أبيه عن عامر الأحول عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منزوم الله صلى الله عليه وسلم يتي ahalul jannati ‘yan aljanna shababun matasa ne jurdun murudun ba su da gemu ba su da furfura ba su da gashi ba su da komai a fuska su haka suke kuhulun la tabla siyabuhum tufa su ba ta tsufa wala yasna shababuhum kuruciyarsu kuma haka suna tare da kuruciyarsu har abada قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه قال يتي سمع جابرا قيل لأبي عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم يكتي دقى منظر الله نيوانا سيتي أهل الجنة لا يبولون إن الجنة باسا بولي ولا يتمخطون باما جنا ولا يتقوتون ويكون ذلك منهم جشاء to ya za a yi su fitar da taro zurgumi a da an yi gyasa shi kenan kuma ya wuce ya kuluna wa yashrabuna suna ci suna sha wa yulhamuna tasbiha wal hamda sai a yi musu ilhamin tasbihi da tahmidi da za su yi ta yi kama yulhamuna nafas kamar yadda ake yi ma kowa ilhamin numfashi yadda za ka yi numfashi da ɗan adam in an haife shi za a kyale shi ba zai iya sanin yadda ba zai iya zaben makansa yadda zai komai na tafiya kullum ba amma tun daga ran da aka haifi mutum yake numfashi har ran da zai mutu kuma kowa haka yake banda Allah ya zai iya yin wannan Allah kaɗai shi ke da wannan shi ke da wannan iko shi ya san abin da ya halitta shi ya san yadda zai yi musu kullu wa fi sha'anin ما معنى كل يوم هو في شأن إيه؟ مه. كل يوم هو في شأن مه. to ai ba jawabin ba ke jawabi shi ne ce umurun yubdiha wala yabtadiha al'amurra ne da ake ai arzikin mutum na tunci yana cikin cikin mahaifiyarsa aka ce yana da kaza ba haka bane ba daga ran da Allah ya halicci kowa baki dai an gama bajetin kowa har ran da zai mutu har mutuwa har shiga aljanna to ina ma'ana kuma kullu yawmin huwa fi sha'anin sai malamai suka ce umurun yubdiha wa la yabtadiha al'amurra ne Allah ke bayyana su ba yanzu ake farin su ba ba yanzu yake ya fare su ba amma wane an za a haife shi rana kaza wata da lokacin ya kai sai ya bayyana ba wai ranna aka halicce to ranna aka halicce shi ranna aka halicce shi ba ranna aka halicce shi ba al'amurra Allah ya yi su ya gama ya yi budgeting ya gama komai da komai in kaga an samu nakasu to wayansu sun yi zalunci kenan Najeriya mutum miliyan nawa ba zai taba yi wa Allah ya halicci Najeriya mutum miliyan nawa ya ba su arzikin mutum miliyan nawa nan saura ɗaya ba a'a zai ba su har ya ƙara musu ashe budgeting da Allah yake yi ma Najeriya har da almajirai a ciki yara almajirai su ba da su da arzikin su a ciki to ya ke ba su da shi eh ai ne an kwashe aka kai na to zalunci kenan zalunci kenan babu ma a'adda Allahu li ibadihi as-salihin babin da yazo na abinda Allah ya tanadar wa bayinsa na gari قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي يقول الله عز وجل الله مدوك كن سركينا فقرشيوا أعددت لعبادي الصالحين ناتانا دو باينا نغري صالحا باي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر bai ɗarsu ma a cikin zuciyar wani ba to yaya za a yi a san me abin da yasa ake cewa akwai nono akwai madara akwai zuma akwai menene da menene dan adam abin da ya sanya shi ake mishi kiyasi ake auna mishi ai mai misali jiya ko da dan zakara ko واقرؤوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون باب وانا رأي باب وانا يسان أبن دا أكشير يا مسو نجن دادي دا سنين إلى نونا كونشير هنكلي جزاء بما كانوا يعملون sakamakon abin da suka kasance suna aiwatarwa na hakuri cikin ibada da hakuri kar ai zalunci da adalci da bin komai yadda ya kamata babu fi adna ahlil jannati manzilan wane ne mafi karancin daraja a cikin aljanna abin da yake da shi قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي إن أدنى أهل الجنة منزلا من يتمنى على الله ما في كرنشن abin da zai samu a cikin aljanna shine wanda zai bure wajen Allah ya roki Allah a bashi kaza kaza fa yuqalu lahu laka zalika wa mithluhu ma'ahu duk abin da kai buri din nan an baka an ninka maka illa annahu yulaqqanu kaza wa kaza sai dai kuma a lakanta masa nemi kaza nemi kaza nemi kaza ba su cikin tunaninka duk ya nema a ce an baka an ninka maka fa yuqalu lahu zalika laka wa mithluhu ma'ahu قال أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال له ذاك وعشرة أمثاله to me yasa ya zama duk wannan baiwa da aka ce kuma ya zama mafi karanci don wannan abin da ya roka kenan kuma abin da aka ce ne ma kenan amma bayan Allah na gari ai ba su Allah ne ba su abin da zai ba su to wanda wa zai san iya wa zai iya san iya wannan abu adadin wannan abu babu kamar yadda ka san babba in zai kyauta baya karamin kyauta ko babun fi ghurafil jannati babin da ya zo na bayanin ɗakunan aljanna ‘yan aljanna قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبو ع- حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما ترون الكوكب الدري في السماء معنى قوة عند كيرا كلهم قوة كما عندك جنن توراري السماء قال أبو حازم فحدثت بهذا الحديث عن نعمان بن أبي عياش فحدثني عن أبي سعيد الخدري أنه قال يتي الكوكب الدري في الأفق الشرقي والغربي الكوكب الدري ديكي قبس ديما باب في صفة الحور العين رزقنا الله لنفلنا وباب لكي بيان حور العين matan aljanna kenan ko wa hurun ainun ka amsalil lu'lu'il maknun jaza'an bima kanu ya'maluna to matan su hurul ain da su da matan da suka duniya matan duniya wa wa yafi daraja hmm washi na duniya saboda me eh wayancan su ba su da imani ne? me ya sa saboda wayancan haka Allah halice su ba san me yake ciki ba wannan kuma Allah halice su duniya sun sha wahala sun yi ibada sun yi kaza sun ga samu sun ga rashi sun yi ta fama kafin su zo su samu wannan darajar wayannan kuma haka Allah ya halicce su قال أخبرنا محمد بن ابن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام القردوسي القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي ما في الجنة أحد إلا له زوجتان دول الجنة ينادى ما تاغد بيو وإن ما تاغد بيو وتخصوصية ما وإياك ما تنسكي نمبفا إنه ليرى مخ ساقهما من وراء سبعين هلة ma fi min azibin ya ce wa'annan matan da ake faɗa in ta yi sa tufari guda ta yi kwalliya ta sa menene da shi ta sa shimi ta sa riga bacci ta sa atamfa ta sa leshi ta sa komai guda saba'in ta ninkari guda mana tufa guda saba'in ta saka in ya kalla yana ganin har ɓargon kafanta wani irin haske kenan ma fiha min azibin aljanna babu wanda ba shi da mata kowa yana da matarsa ba za a taba zama aljanna babu mace ba to shi kenan ai bai ji daɗin aljanna ba kenan babun fi khiyamil janna babin da yazo na bayanin mana shreman aljanna tanki rumfa wajen wajen jin daɗi wajen kallo wajen komai da komai qala akhbarana yazid ibn harun qala anba'ana hammam qala haddathana abu imran al-juni an abi bakr ibn abdullah ibn qais an abihi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-khaymatu durratun mujawwafa wurin tantance masu inda za a zauna a yi sha iska a ji daɗi a sha lemu a sha menene da menene durratun mujawwafa ma'ana fad abin nan ne durra ma'ana zinari azurfa ce ko azurfa ko durra dai wacce take mai rai ma'ana kamar pipe inda ruwa zai wuce tuluha fi sama'i 60 milan tsawon wannan abin a sama mil 60 fi kulli da ka gani ko fi kulli zawiyatin minha ahadun lil mu'min a kowace zawiya mutum yana da iyalai a wajen zawaya nawa kenan suna da yawa to ashe matan ba biyu bane kenan la yarahu al akharuna wani baya ganin matan wani babul fi waladi ahli al janna babin da ya zo na haihuwa a cikin aljanna zai yi ko ba zai yi ba قال أخبرنا محمد بن يزيد والقواريري عن معاذ بن هشام عن أبيه عن عامر الأحول عن أبي الصديق الناجي عن أبي سيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي إن المؤمن تبس للي مؤمني إذا اشتهى الولد في الجنة in mutum yana cikin aljanna sai ya sha'awan ya ce yana son ɗa Allah zai bashi ko ba zai bashi ba kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin kamashtaha atake abin da kake so shi ga a ɗauki cikin shi a haife shi ya girma ya mere da mere ba ba ta lokaci wata tar wata bakwai ba zuwa awo ba zuwa komai da komai ba haransuwa ba damuwa ba komai wannan tsari ne daban ba za ka iya sauwara shi a cikin kwakwalwanka ba sai abinda ban zan Allah ya baka labari babun fi sufufi ahalil jannati babin da ya zo na sahun ahalil janna yan aljanna suna da sahu guda nawa ne قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة قال أراه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من ظن الله صلى الله عليه وسلم يتي أهل الجنة عشرون ومئة صف صف سهو بريد عشرين ثمانون منها أمتي سهو ثمانين الأمم من ظن الله لي سيسور نوكي سهو أربعين كي وأربعون سائر الناس sahu arba'in kuma shine sauran jama'a baki daya al'umman manzo Allah kadai sun banta da sahu tamanin amin babu fi anharil janna babin da yazo na bayanin koramu na aljanna teku na aljanna ruwa na koramu cikin aljanna ai jin dadi ba zai yiwu ba da gida sai to wannan ba pipe ne zai zo an ɗauke somo ya mutu mana ko ba nefa ba a'a wannan tajrimin tahtihal anha قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بحر اللبن وبحر العسل وبحر الخمر ثم تشقق منها الأنهار manzo Allah ce a cikin aljanna akwai korama akwai kogi akwai teku na nono ko madara ko nono kindirmo ba za ka ce saya ka kasa saya ba an ƙara kudi an rage kudi ba kawo ba babu a je ana ta fama a a korama ne ce kana da teku ne da kai na na nono na madara da nono ya za a yi kenan to ya za ka yi da shi ya za ka yi da wannan teku mana duk da aka yi wadata ta fi talauci ta fi rashi ta fi karanci kana da teku na nono da kuma teku na zuma yanzu zuma ai sai ka ji labarin shonuwi a to kana da shi insha Allah wa bahran khamri da teku kuma na giya giyar da bata da bata sa maye thumma tashaqqaqu minha al-anhar to daga wannan karkashin benayen katangun mutane benayen mutane daga nan kuma tanar-tanar za su fifita su bubula su je ko'ina babun fil kawthari babin da zo na bayanin alkawthara قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا أبو عوانا عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار قال قال حدثنا عبد الله بن عمر قال لما نزلت إنا أعطيناك الكوثر سورة الكوثر كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي هو نهر في الجنة كورماتي تيكوني أتشن الجنة حافتاه من ذهب جيفين يسقدابيو نزينار يعني يجري على الدر والياقوت ينا قدانا أتشن الدر لؤلؤي والياقوت turbatuhu atyabu min rihil misk kasar da ke wajen ta kanshin ta yafi na miski wa ta'muhu ahla min al-asal dan dan ruwan kuma yafi zuma wa ma'uhu ashaddu bayadan min al-thalji ruwan kuma fari ne kamar ya fi kankara ma fari babun fi ashjarar janna babin da ya zo da bishiyoyin aljanna ma'ana akwai ruwa akwai bishiyoyi akwai in aka ce aljanna shine attakafur abin da ya tattaru ya zama shine ake ce ma aljanna to kowa ba sai ka je wajen wani ba kowa in aka shiga shi yasa aka ce faman zuhziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faza in dai ka aka saka ka aljanna to kada kai tunane me ke cikin aljanna wanda yayi aljanna ya saka ka ce shi ya san abin da ya tara dan maka wayannan duk bayanai ake don a kusantar da mafahimtarka don ko za ka iya fahimta amma hakikanin abin da ke aljanna ya sha bamban da abin da na duniya don ya ce ma la ainu ra'ad wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin qad to in ba a ji ba ba a gani ba ba a ji ba bai darsu a cikin zuciya ba da wace yare za a yi maka ka fahimta to shi yasa ake kwatanta maka da abin da kake gani ko baka san goma da kasan nono a duniya yanzu sai wani da wani kasan madara sai wani da wani kasan kaza kaza wallahi mai tsairin ma yake huna kasan sai wani da wani kasan kaza sai wani da wani yanzu ruwa ma na so ya gagar kowa to shine ake faɗa maka kwantar da hankalinka abinda ake so ka saba ma son zuciyarka ka bi Allah yadda ya kamata ka kauce ma barna zaka je ka ji daɗin da baka taba jin shi ba a duniya أشجار الجنة يقول قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يخطئها أتكن الجنة أقوي وتبشيا mai tafiya zai tafiya a cikin tafiyan shekara 500 bai kai karshen ta ba tafiyar shekara 100 bai kai karshen ta ba to yaya take kenan yaya nisan ta yake wace irin tafiya tafiya ka ta duniya da kafa ko tafiya ka ta duniya da jirgin sama ko da menene a'a wannan kuma sai in Allah ya saka ka karoki Allah ya saka ka za ka gani ko menene waƙara'u in shi'itu ku karanta in kuna so wa zillin mamdudin wa faƙi ba aka bane ba wa zillin mamdudin qala akhbarana abdu samad ibn abd al-warith qala haddathana shu'ba an abi dhahaki qala sami'tu aba hurairah an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati shajaratan yasiru ar-rakibu fi dhillaha mi'ata 'amin la yaqta'uha hiya shajaratu al-khuldi bishiyar dawwama babun fil ajwa babin da yazo na bayanin al ajwa da binin madina kenan qala akhbarana yazid ibn harun qala anbana abbad huwa ibn mansur qala sami'tu shahrab shahrab ibn hawshab yaqulu sami'tu aba hurairah yaqulu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا فدا يتي al'ajwatu min aljannati ajwa daga aljanna take wa hiya shifa'un min as-sum kuma ajwa in ana cinta guda bakwai da safe da manzo Allah fada mana za a yi mutum summu a saka mishi ba zai cutar da shi ba Allah zai kare shi insha Allah babun fi suqil janna babin da yazo na bayanin kasuwar aljanna kasuwar aljanna in kana son ka cin kasuwa akwai kasuwar aljanna ya take me yake kantin kwari take ko gwanin singa ko na ina ne da ina ne za ga kasuwar da baka taba tunanin ta ba a duniya insha Allah qala akhbarana yazid ibn harun qala anba'ana humayd ana anas an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati lasuqa tabbas akwai kasuwa a cikin aljanna qalu wa ma hiya suka ce ya manzo Allah wace jaye take wace ce kasuwar kuma aljanna kala kusbanun min miski yace tarin tudun almiski ne yakhrujuna ilaiha fayajtami'una kowa zai fita ya je wajen wanda ke sha'awa zai je wajen sai a taru fiha فيبعث الله عليهم ريحا فتدخلهم بيوتهم سي الله تور ايكو مسو اسكا مي قنشي sai ta zo ta shigar da kowa a gidan shi an gaba cin kasuwar ke ba daga murya ba riban nawa ka samu ba an fadi ba a kuna zuwa wajen kuma sai Allah ya aiko iska ta kora kowa a ya koma gidan shi kana zuwa gida fa yaqulu lahum ahluhu kana shiga gida sai matarka ta ce lakadistattum ba'da na husna ce ai da kuka tafi kuka gashi kai kyau gashi haske ka ƙara komai da komai da komai su kuma sai su waya kuluna li ahlihim misla zalika da muka zo muka same ku gashi kuma kun canza kun fida eh aljanna ana
me aljanna ana
ana ne mana eh in kai aiki kuma za ka gani abin da ake so ka saba ma zuciyarka ka saba ma son zuciyarka ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan rayuwa da kake in ka shekara 100 zaka zo ka mutu ba haka bane ba to manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam ce al-qabr imma hufratun min al-janna aw hufratun min an-nar inda aka shigar da mutum kabari ko aljanna ko wuta ko ni'ima ko azaba to yan aljanna shikenan sai a buda musu aljanna ma za ta kulu fi kaza ma za ta fi kulu kaza kalli nan yana kalla a ce ce ga wutan jahannama zai shika da gudu a ce a'a tun da ba amsa jawabi ka tsallake wannan sa'annan sai a buda masa ni'imar aljanna ya gani zai a ce a me kake cin nan baka na zuba kai sake jira har abada ko ko yaushe ne zaka bar inda zaka je kenan kai aljanna ke jira haka kuma wanda yake ko kafiri ko manyan azzalumai wanda suka zalunci bayan Allah suka yi cuta suka karya musu tattalin arziki suka wahal da su suka cutar da su suka hana su ibada ba haka ba ba haka bane ba yanzu bature ba so yake yi waya tilasta ka saba wa Allah ba fa so yake ka dace da shi abin da yake so ka so kaji musulmi ya bude baki a kulle masallaci a kulle masallatai ba za a yi kaza ba za a yi kaza a'a in ya zama maka tilas ka fada sai ka fada da da jin ba daɗi jama'a ga abin da ya faru ya fi karfin mu Allah ya nuna mana ranar da za mu sake dawowa ai abin ba daɗi amma kaza kaza amma a kulle masallatai ba za a yi ba sai ka ce suna da wata ajiyayya ce da tsakaninsu da Allah suna jiran wanda zai zo ya zuga su su yi ma Allah fito na fito abin da ya faru kenan in ya zama da tilas ne an tilasta maka ce to jama'a abin fa sai hakuri ya fi karfin mu an ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza amma mu je mu yi ta addu'a Allah ya sake dawowa da mu ba ka nuna jin zafin ka ba amma kowa za ka yi ba za a bude masallaci ba za a yi sallan jama'a ba za a yi kaza ba za a yi kaza kuna faɗa ne da Allah kuna da ajiyayya ce da Allah tsakaninku da Allah kuke jiran wanda zai zo ziga ku yi ma Allah fito na fito wallahi duk wanda ya bi bature ko bi nasara ya halaka fa duniya da lahira fa nasara hasarar duniya da lahira ke iya abin da za su yi kenan suka karya kowa suka gulakanta kowa suka yi ma suka hana yin aikin haji suka hana yin aikin abin da suke so kenan ai ba abin da suke so yanzu sun fita shi kan bari su tilasta ka saba wa Allah a'a bari su farashi muka saban su yi farashin ɗin shi su kyare shi su kyautata shi ka zo kana son saba kana son ma ka yi fito na fito da Allah da kanka ba ga shi an gama komai ba ba ga diramar ta gama ba ba ga al'umma sun sake dawowa suna ibada ba suna ci suna sha ba ta kowa su ma da suka shirya wannan su jirayi abinda Allah zai musu Allah ba zai taba kyale su ba wallahi Allah ba zai taba kyale su ba ku kuma da aka shiga kuka zo kai wallahi sai ku tuba ku koma ga Allah ku tuba ku koma ga Allah ai kuskure in ba haka ba wallahi matakin da ke gaba yafi na wannan corona Allah zai kama mutane yana da iko ya kama kowa ran da ya ga dama yadda ya ga dama kuma ba wanda isa ya hada shi ba ga gashi da aka zo da zancen kaza kaza kaza kaza kowa ya fita cikin hayyacin shi mai malami ya rude mai ilimi ya rude dan boko ya rude dan arabiya ya rude malamin addini ya rude wani kasa kowa dan kowa ya rude alaysa minkum rajulun rashid ba wayanda za su fito su su- su karanta ma Allah ma su ce su suna suna goyon bayan Allah ba duk da cewa Allah baya bukatar goyon bayan kowa radda Allah ya shi kama mutane waye zai fi- zai- zai zai fita wa zai tsira to shi yasa waɗanda suka riga suka yi ku- ku- ku tuba ku koma ga Allah in Allah ya ga kyakkyawan niyyar ku zai yafe muku amma in ba haka ba wallahi matakin gaba ba corona 19 ma corona 29 zai fi sai kowa ya rasa inda zai sa kanshi Allah ya kiyaye قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه باب خفت الجنة بالمكاره توقع عند دنجت أبن ديك الرجمة خفت الجنة بالمكاره معنى الجنة أنكي ويتني ذا أبوه ندري باياسو kada ka shagiya kada ka yi sata kada ka yi kaza ka ɗauki kudinka ka bada zakka ka taimaka da duk wannan rai baya so to kuma sai an yi wannan tukun a samu a shiga aljanna wuta kuwa fa an kewaye ta ne da abubuwan da rai ke so je ka kai shagalinka je ka kai kaza kaza ka je ka kai kaza kaza kaza kana jin daɗin waɗannan baki ɗaya to sai su kai ka cikin wutan jahannama Allah ya kiyaye قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من زق الله صلى الله عليه وسلم يتي حفت الجنة بالمكاره أي كيوي الجنة نيد أبو وندري بايا سوء wa huffatin nari bishahawati aka kewaye aljanna aka kawata ta da abubuwa bish abubuwan da rai ke so shahawa wuta an kewaye wuta wuta ne da abubuwan da zuciya ke so rai ke so saboda me in ka bi son zuciya sai ka shiga al- wuta Allah ya kiyaye in ka saba ma son zuciya to sai ka saboda abin da ake ce ma ibada ta kalifanci me ta kalifanci nauyi duk abin da ke da nauyi yana da wuyan yi ka dauki alkur'ani kai karatu ko ka tashi kai sallah ko nauyi ne kuma dole zuciya za ta ji nauyi saboda me saboda takalifanci ne abin da ake ce ma takalifanci nauyi ko ɗanka a gida abin da iyaye za su faɗa masa ba daidai yake ba da abin da za su fita waje shi da abokansa suna tattaunawa suna faɗa saboda me abin da iyaye za su faɗa masa takalifanci ne yi kaza ko karka yi kaza to rai baya son wannan an ɗora masa nauyi amma in suka fita waje suna shi kenan sai su fi abin da suka yi su yi tsalle su yi dariya su tafa su yi menene da menene to shi yasa abin da su- ba za su zauna gida ba sai an fita waje an je an an hadu an je wajen an zauna waje ana ta dariya ana kalli ana shakiyanci duka me yasa saboda zuciya ba ta son nauyi takalifanci nauyi ne ko kai ka tashi za ka yi ibada sai ka ji zuciyarka ta yi wani abu amma in wasanni ne fa sai nishaɗi ce sai nishaɗi saboda abinda zuciya ke so kenan ba taklifanci a ciki ba haka bane ba kana Allah Allah ka karanta yusufi ɗaya ko yusufi biyu ko rabi ka gama ka rufe ka gama amma ka bude shi tas tas tas sai kai awa ɗaya kana ta fama ba ka gajiya saboda me wannan taklifanci ne zai kai ka aljanna wannan kuma wasanni ne Allah ya kiyaye باب في دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء باب da ya zo na talakawa su za su fara shiga aljanna kafin mawadata baya nunawa ai kofi su ke nan fa baya nunawa kofi mawadata fa ko? dalili za ku zo ku yi layi kuna shiga jirgi har ku shiga ku gama wani sai ya zo karshe amma tikitin shi first class ya yanka sai ya zo ya tsallake ku duka ya je ga inda yake ma sha sa labule ba ku isa ku ganshi ba abincin da za a ba shi daban abincin da za a ba ku daban ba haka bane ba amma ku riga shi shiga ba ku riga shi shiga ba eh ya da me yana gaba
yanzu zai wuce jin gaba mana first ai ciki ya zo- first class ya yanka sai kuma second class
Allah ya sa mu ciki
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو قال بينما أنا قاعد في المسجد يتي إنا زوني أتكم مسلاتي وحلقة من فقراء المهاجرين قعود ga kuma talakawan muhajirai suna zaune an yi halaka iz dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqa'ada ilaihim iz fujaiya sai ga manzon Allah ya shigo sai zauna tare da su wajen su faquntu ilaihi sai na tashi masalaje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahu sai manzon Allah ya fada musu yace li yubashshir fuqara'ul muhajirin bima yasurru wujuhahum talakawan muhajirina shi albishir da abinda zai sa musu farin ciki da murna saboda me yace fa innahum bitakid ko yadkhuluna aljannata qabla al-aghniya bi 40 aman za su za su shiga aljanna kafin mawadata da shekara 40 qala fa laqad ra'aytu alwarahum asfara yace ana fada haka sai gashi fuskar su duk tana haske tana suna murna قال عبد الله بن عمرو حتى تمنيت ان اكون معه yace har sai da nayi buri fata ina ma ina tare da su an fahimta saboda gojin da za ku tafi ai eh an zo layi duk talaka wannan ya rataye kaza wannan ya so kaza wannan ya so kaza wannan ya so kaza ba ba sai an dauki awa uku ana nan ana au- awo ba mawadata ko shi yana ho- hotel zai yi waya a ɗauki kayan shi a shiga da shi ba komai a cikin jakarsa ce shi ba ya bukatar wayar na abubuwa yana da su a gida da ya zo sai yaya sai ya wuce shi wannan kuma sun kwana arba'in suna jira ko eh kaji wai talakawan da suka yi hakuri da abin da shari'a ya faɗaki ta faɗaki amma talakawan da ba su da hakuri kai gashi kana talaka ya ɗebi kudin ƙasa ya wadata kanshi ya barka talaka ka kasa hakuri kuma kana ta zagin shi kana rage mishi zunubi kana rage mishi zunubi shi yana cin kilishi da balango kai kana cin naman shi kuma danye kana cin naman shi danye naman moshi ba amfanin da zai maka daga duniya har lahira karfin halin da za ka yi din nan shi ne aikin da ake son ka yi aiki amma an kasance bakinka kana faɗa fa haka shari'a ta ce maka yi ya shar- mai shari'a ta ce maka ka yi hakuri ka yi hakuri ba wanda ya isa ya zuga Allah ba wanda ya isa ya ja Allah ya ce barin ja hankalin Allah ba wanda ya isa ya ce barin Allah na sanar da su kowa ba ko- ba sai ka faɗa ba Allah na sanar da kowa kuma yana kuma yana da yadda zai da kowa kuma ya isa ya komai da kowa ba wanda ya isa ya hana shi to amma kai kana talaka kuma ka kasa hakuri da talaucin da kake ciki din to shi ya kwashi kuɗi ne yaje yana yana walwala da iyalansa kai kuma ka kwashi zunubi da laifi da talauci ina ka kwana ina ka tashi باب في نفس جهنم أعاذنا الله منها باب نزل ننفاش جهنم قال أخبرنا الحكم ابن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش منزل الله صلى الله عليه وسلم إيش اشتكت النار إلى ربها wuta ta kai kuka karanta wajen ubangijin Allah faqalat sai ta ce ya rabbi akala ba'dhi ba'dan saboda zafi sashi na cin sashi ya koda sashi fa'azina Allah tabaaraka ta'ala laha bi nafasaini sai Allah ya mata izini ta yi numfasa ta numfasa numfashi guda biyu nafasin fi shita numfashi a cikin lokacin sanyi wa nafasin fi saifi numfashi kuma a lokacin zafi wa huwa ashaddu ma tajidun al-harra wa ashaddu ma tajidun az-zamharin shine zafin da ake ji lokacin zafi din da kuma sanyin da ake ji lokacin sanyi din numfashi ne na قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنهوه باب في باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من كذا وكذا قال أخبرنا جعفر بن عون قال أنبأنا ال- ال- الهجري أو هجري الهجري عن أبي ع- عن عن أبي إياض عن أبي إياض أو أياد عن أبي إياض عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم باب في أهون أهل النار عذابا باب يزول بيان ما في كرنش عذابا cikin wuta Allah ya kiyaye قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهون الناس عذابا من له نعلان يغلي منهما دماغه وفي كرنش عذابا شيني وندكي لتاكل ما قدابي ya taka wuta ma'ana da ɗaya da takalmin shi zafin ya je yana tafasa mishi kwakwalwarsa babu قوله تعالى أو باب باب قوله تعالى أو باب قوله تعالى هل من مزيد قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي يلقى في النار أهلها وتقول زأجفت a jefa cikin wuta mu ɗan wuta za a jefa su wuta Allah ya kiyaye sai ta ce hal min mazid hal min mazid hal min mazid su uku da ƙari akwai ƙari in Allah ƙari a kawo ina saura akwai akwai ƙari ko dukkan su kenan ba mu ga waɗanda suka yi kaza kaza ba ina suke a ce suna nan a kawo su to yaya waɗanda suka yi kaza fa to yaya waɗanda suka yi kaza fa duk su kawo su hatta ya atiyaha rabbuha ta'ala fayadha qadamahu alaiha فتنزوي سيتحقي وتقول قد قد قد الحمد لله رب العالمين an kai karshen wannan za a fara da kitabul to abinda ke gaban mai yanzu kitabul fara'id da kitabul wasiyya sa'annan fada'ilul qur'an to amma kitabul fara'id da yake maganganun da aka yi a ciki abu ne ya danganci alkalai da masu rabon gado sai aka ga jama'a ba sa bukatar shi da yawa sai a fassara shi yadda aka yi na muwatta ko yayi ko eh sai a bar su da kansu su fada bismillahir rahmanir rahim min kitabil wasaya cikin littafin wasaya wasaya jam'u wasiya wasiya ita ce kan mutum na da rai sai ya kusa mutuwa sai ce na yi wasiya gona ta waje kaza ko gida kaza ko dukiya kaza a ba wani ko a ba wasu wani ko a baiwa wani kai a yi wani aikin alkhairi da shi to abin da ake ce ma wasiya kenan nan ba a saba ba a saba ba ko ko ana yi ba a saba ba anan ko eh ana yi ana yi babu man istahabba alwasiya babin da yazo da wanda yake yaso wasiya قال حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يأتي ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه illa wa wasiyyatuhu maktubatun indahu yace bai dace ba musulmi ba kana da wasiya akan kana da wasiya da kake son kai yayi kwana uku ba kai ba eh ka san mutuwa ta mutuwa ta girshe ka fa yasa duk abin da kake son kai sai ka rubuta yana karkashin abin nan dinka matashinka ko ka ajiye ko ka bayar ko ka menene na ni sai a rubuta wasiya yanda ake rubuta wasiya kamar yadda zamu karanta na yi wasiya dukiyar kaza ko gonar kaza ko gidan kaza ko menene a baiwa talakawa a baiwa marayu a samu almajirai ko guda ɗari ne a kebe su ana ba su abinci ana karantar da su wata rana su ma su zama za su yi wannan kuma ya ce ya ɗage sai kaga an ɗauki nauyin kowa sai a zauna lafiya abin da ake ce ma wasiyya ke in kaki yi kuwa sai ka mutu ka bar dukiyar magana su zo su yi ta tashin hankali shekara talatin arba'in ba sa ba maga maciji tsakaninsu kuma duk abin da suka gada abin da ka tara shekara hamsin su zo shekara uku sun gama da shi ka Allah ya kiyaye قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا الحسن قال المؤمن لا يأكل في بطنه ولا تزال وصيته تحت جنبه mumini baya ce ya cika tumbinsa kama kaza kaza kaza haka kuma ba, ba yadda za a yi sai ya rubuta wasiyarsa tana tare da shi kusa da shi ma'ana saboda in ya mutu za a zo kusa da shi za a gani wa zai zo ya gani wa magana da sun daga keke ce ta za su yi su koyi abinda ba sa so shi yasa kafin mutum ya mutu shi ya wasiya na mutuwa ne da wane su za su wanke ni wane da wane su za su raba gado na wane da wane su za su yi kaza kaza kaza kaza to dama da an ji wannan to ya'yan in ba amince da su ba shi a samu amintacce shi zai fara shiga wajen shi shi zai ga komai da komai da komai da komai an fahimta to a rannan wacce kake rena da matakka da kuke zaune shekara arba'in hamsin da ita din nan rannan ita ce za ta ganka ka mutu ta yi kuka har ta gaji kafin gari yawa yasa annan ta faɗa ma mutane ka mutu amma da kake da rai kuwa fa me matsayinta a wajenka babu fadlil wasiyya babin da yazo na bayanin falalan da ke cikin wasiyya قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن القاسم بن عمر قال قال لي ثمامة بن حزم ما فعل أبوك يتمي وبنك يي قلت مات يتي يا مت يا رسول قال فهل أوصى يا وصية يا بر وصيتي فإنه كان يقال إذا أوصى الرجل يا وصيتي كوا يا بر وصية وصية إن كوي وصية وأن زي من صلى كوا زي من وانكا كو كذا كو دوكي أبا كذا أربا كذا كذا كذا أي إن دوان دي وصية كانت وصيته تماما لما ضيع من زكاته وصيا دي إن abin da ya kuskure cikin zakkarsa sai a dauka a cika qala abu muhammadin wa qala ghayruhu al-qasim ibn amr qala hadathana abu nu'mani qala hadathana hammad ibn zaid qala hadathana daud ibn abi hind an ash-sha'bi qala kana yuqalu man awsa bi wasiyatin falam yajur wanda ya wasiya bai zalunci ba bai zalunci magadansa ba ko iyalansa ko menene ba wa lam yahif wa كان له من الأجر مثل ما كان مثل ما إن لو, إن لو تصدق به في حياته yayi wasiya bai zalunci magadansa ba bai yi komai ba bai zalunci wa'anda za yi mai wasiyan ba bai zalunci magadansa ba to sai a ba shi ladan sadaka kamar ya ba da sadaka ne yana cikin rayuwarsa qala akhbarana sa'd ibn hammad qala haddathana shuba an abi yunus an abi qaza qala qila li harami ibn qayyana ausina aka faɗa masa aka ce kai muna wasiya qala usikum bil ayatil awakhir min suratin naml ina yi muku wasiya da ayoyin karshen suratin naml wa qara ibn hayyana ud wasiya kenan ud suratul nahl me nace suratul nahl wa qara ibn hayyan ud'u ila sabili rabbika ka yi kira zuwa tafarkin Ubangijinka, bil hikmati wal mau'izatil hasana wa jadilhum billati hiya ahsan kai da hikima wal mau'izatil hasana da wa'azi gargadi mai kyau wajadilhum billati hiya ahsan kai mujadala da su kai jayayya da su da abin da yafi ba da manya-manyan kalmomi ba an fahimta duk wanda zaka ja da shi abinda Allah madaukakin abinda Allah madaukakin sarki ce izhaba ila fir'auna fir'auna kowa ya san shi kafiri ne ba ba abinda bai yi ba na kafirci amma Allah ya ce fa kula lahu qawlan layyinan la'allahu ku fada masa to me kace game da wanda kake sallah kana sallah yana sujjada ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la wanda ya ce ana rabbukumul a'la aka ce kula lahu qawlan layyinan to wanda yake sallah ya ce subhana rabbiyal azim azim subhana rabbiyal a'la sai ka faɗa masa me manya manya sai ka je dauko duwa duwa su kana jifar sa kula lahu qawlan layyinan billati hiya ahsan kenan ko inna rabbaka huwa alam biman dalla an sabilihi wa huwa alam bil muhtadin Allah shi ya san shiriyu shi ya san batattu وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إن ذاكو يراموا أكو يراموا ورغدا أبند أكيمكم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين أما والله إنكو يحكري حكري يافي دهي دهي ما سحكري واصبر كي حكري وما صبرك إلا بالله ولا تهزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وعلم wa'annan matsaloli ne sai manyan malamai wa'anda Allah ya musu albarka suke iya tafiyar da rayuwar haka in aka yi maka in za ka rama ka rama yadda aka yi maka to in kuma ka yi afuwa ka yafe shi ya fi misalai guda biyu na manya-manyan malamai a duniyar nan ɗaya masar ɗaya kasan saudiya amma na masar sheikh muhammadu mutawalli sha'arawi wani lokacin shi ya shigo ya mishi sata sai zai same shi lafiya mai faru ce ga kantina duk kudi ya kare ba da jari ba da kaza ba da kaza ba da kaza sai ce nawa ne jarin kantinka sai ya faɗa kaza zai isa sai ɗaya mu kuɗi ya bashi ya ce gashi je kai jari amma daga yanzu kada ka daina shiga gida ta bayan gida ka ta shigowa ta kofar gida an ji abin da ya faɗa mishi ba karamin aiki ba ne sai mai hakuri sosai eh barawo ta ina yake shiga su aka ce ke sai mishi dariya ya ce yanzu ka daina shiga ka daina shigowa gida ta baya ka shigo ta kofar gida misali ɗai ke misali na biyu sheikh abdulaziz bin baz yana cikin sallah tsakar dare sai ya ji hayaniya wani ne mutumin indiya ne yana aiki wani kamfani sai ya samu kansa cikin wahala aka bugo mishi uwarsa za ta mutu tana kwanci an zaya mata aiki ana bukatun riyal dubu bakwai shi kuma baya mallaka komai sai dubu daya ya ji kamfani su ba shi rance suka kiya sai ya tunane barin haura gidan na isaci abin sai rance ya jinya uwata to da ban ba zai ce da zuna ji hayaniya ka ce eh wani ne ya sauki shigo ya sata aka kama shi ina yake an kai shi police station ya ce a ba wanda za ku kai shi gidan ba ku taho da shi ku kawo da ku taho da shi tun da ya zo ya sata akwai abin da ke damun shi tun da ya zo ya sata akwai abin da ke damun shi aka kawo shi aka bashi abinci aka je aka yi sallah aka kai shi masallaci aka yi sallah da kai shi ke cewa da aka yi sallah shi ga wannan tsohon ya hau kujera yana karatu ya ce la a shi gidan bumbaz na shiga ban sai aka koma gida aka kawo shi wajen bumbaz ya ce kai bawan Allah mai dame ka ya ce uwa ta ce ba ta da lafiya za a yi mata aiki ana neman riyal dubu bakwai ni kuma riyal dubu ɗaya ne da ni na yi jure duniyar shi ne na zo shi ce ba haka za ka yi ba dubu bakwai kake bukata ya ce eto za a baka dubu tara ya ce a dubu bakwai aka ce shi za a baka dubu tara ka ɗauki dubu biyun ka je ka biya bukatan ka yi kuka dubu tara ku bashi aka bashi dubu tara salamu alaikum sai je garin su ya jinyace uwarsa da jima ba jima sosai ba sai gashi ya dawo ya zo har wajen bumbazi ya gaishe shi ya yi godiya ya ce ga canjin dubu ɗaya da ɗari biyar wannan kuma na menene ya ce aini ne na zo kaza kaza kaza kaza ya ce haka yi ka tafi ɗauki ka tafi ka je an baka ne don ka je ka biya bukatun sai ya je yana neman kamun kafa don allah a yi mishi dalili ya samu kowane irin aiki na gidan bumbaz yana yi har ya gama rayuwarsa an fahimta Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alayt wa salli Allahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin wassalamu